أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ونرحمه رحمنا تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات بالشعر فمن الذي عليكم فاعلموا عليه بمثل ما الذي عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الشعر الحرام وتالي الفرمة هذا وأن الآية نزل آية كاسة حكمة زيادة ثمانية للمسلمين. يعني الآن نسوى نوعي لسك المسلمين. لأنه كان يشق عليهم القتال فيها ومن ينياكي أو التميل أخرما يناداه المسلمين تعظيما لها ينجم معهم وسلمنا فأنفرما وقيل متكئين إنها نزلت وأن آية تكون يرد عن الكفار والمنافقين لن يرد أكن كافرين المنافقين المكررين لكن جاهية بيكم إن الكيسوا إن الأشهر الحرمة aiwatar da masu alfarma wani harama da harami mu'azzamatul kadima abin girmamawa ce tun lafiyar tun kafin zuwa musulunci wani sun muhammadu ana wura kudu da alif a shanar yana cewa a yana kuci da adalci wani sai kuma mata shanar alami wani haram amma ga shi yana keta alfarma wata ne alfarma yana keta alfarma harami faladin lawa alai sai allah ya nufi radi da kauli ya kadinsa a shahul haram wata mai alfarma ai lalle mu ka mutum fi ai wanda za ni yake ku a ciki sai mu kara masa shari halal yana jauranta wata mai alfarma yana jauranta wata mai alfarma ai lalle da da tuna fi ai lalle ai wanda kuka hana mu mu je ne umra a cikin sa ko ne kuka fara taba alfarma wata mai alfarma domin mun zo ba da nufin yaki ba zan ne umra amma kuka ce ba ku zani ba yanzu zan a wata mai alfarma min ya je uwa ya jawo ai ku kuka jawo ai ku kuka jawo ya majhul da shiga mata wa qatala na fa'u wa ai ku aska ji mu ba za a kira wannan abin da muke a matsayin kesawa ba mala adama ta'zimin lil halali ko cewa ba a girmama halali ba بأمر الله domin lamarin da sha'ani yayin da wannan ya zubo da umarni ne na Allah zan kafa zalika kullu sai wannan gaba ɗaya ya zama ya so a asharul haram wata ne alfarma almaharamu abin ba shi alfarma muqabilu ko muqabalun bi shahr al-haram daidai yake da wata ne alfarma haka ma ka ta hukumi yasa irin yadda kafirai suka yaƙe ku a wata mai alfarmar ba su duba alfarmar watan sun bai yaƙa ku ba. Ƙatiwun jinsi, ku ma ku yaƙe su a irin wannan. Raddun lissi zalim musulmi na zalim. Wannan rabi ne ga yadda musulmi suke ganin girman haka. Wani hurmatu, duk wani abu mai alfarma dan hurmatu. Hurmatu ɗin jam'i ne na hurmatu, ba ya duk hurmatu. Shi ne duk wani abu wanda dole a ga alfarmar to bisa in wani ya taɓa to za a yi kisasi a kan ayi ku fasu da musliha ayi ana yin kisasi da kamar da izan dunika idan aka kefa ai mata sallar inda ya kuma min ahadin tsohon madara ai duk sanda ketawa ta abu daga wani da alfarmar wani sanda wani ya keta alfarmar wani to shi ne ke da alfarmar sai zama alfarmar sa ta bani shi ya sa dole a masa kitabi shi wanda aka taba ta da a ce a masa kitabi daga wanda ya taba shi ya sa wani ya fasa ma kai ne a mai za za ta fasa ma ko ne yake ma hannu ne za a yi sai a yake masa hannu shi din da tun farko bai duba alfarma hannun na kaɗai yaushe shi za a ce za a duba alfarma hannun sa ai ba da za a kawai na yi kenan a daga nan ne ya faɗin wani da yake ilgazi fi nan kudiya ya dubu zulmi dangane da wanda aka yanke hannunsa ta fitar zalunci da kuma wanda aka yanke hannunsa don ya yi sata يمشي لإيه الأبدود المود يشنا بانها yanzu hannun da in an yanke ta za a ce diyyarta sai an ba da dinari dari biyar duk da abin da yake waje ba a hannaye biyu a ba da diyyar cikakkiya shi ne dinari biyu kuma yake hannu ɗaya kuwa abin da yake waje ba a ba da dinari dari biyar hannun da in wani ya taba ta za a ce sai ya ba da dinari dari biyar ba ba ba me yasa aka ya aka yanke ta akan tasa ta ruhin dinar amin da wato an kasa ya dinari dari biyar sai an kasa a dinari dari biyar sau dari biyar sau ishirin sannan ne a wasu sanariyar sau hudu sau hudu sannan ne ya haka dubu biyu da an kasa dubu biyu amma aka ce a yanke alƙari a al'adu daga dadi ya ba da amsa daga wannan da kawai da ya ce Bakami wajen zarari, Isul amanati isa ta cewa ta rike amana a falaha shi ya sa ta yi tsada. Har aka ce in wani ya taɓa ta sai ya ba da dinari ɗari biyar. amma kuma a ƙasƙancin ra'in shi ya mai da ita mai araha shi ya sa ka wuce kiwon ubangiji na halitti su hannu wata alamu kamar ita da za a lagu su wanda ya taɓa ku yin misali da yin yaƙi fila harami a cikin harami au jirani ko kuna cikin harama da shi ko mura au shaɗin harami ko kuma a wata mai alfarma fasadu a lafi kuma ku taɓa shi بمثل ما تدعنا إن ينبي يتبع تسليته إجداء ظالم shi wannan wanda ya fara da aka kira abin da ya din shi shigi zalunci abu ne a fili ya na wuce zawo zulila domin abin da ya din ƙetarewa ne ga iyaka ya yi abin da yake ƙetarewa ne ga iyaka wa kawo da yake fata su a laifin kuma ku taba shi ai in take zumi ai ku sakayya a kansa a kuwa kati ku yage shi ya ka kiran wannan na fi itida'i ku shakala ne idan wanda ya mukabala da shi wa qawluhu da yake bi rusul ma ta da ku in yanda taba ko tawkiru li qawli ai ma fa wani da fadin sa da yake rusul ma ta duk wanda ya taba mai alfarma sai a ce sai an taba na duk wannan an shafe shi da fadin ubangiji ku kashe ku kashe kafirai duk inda ku same su duk inda ku same su a ba ta kula ku tsoron Allah fil intisal a wajen wato neman taimako wa ala kotar fil intisal da barin zalunci ko shishige kan ku taba sai wanda ya taba wanda bai taba kuma ku kyale wa ala sani annan lana cewa wani subhanahu wa ta'ala ma'a mustaqim suna tare masu tsoronsa lil'auni da taimako wannan tare da taimako a ai ma'iyyatan nasa ma'iyya ta musamman ta yi muzuhun bin nasir wal aun yana makarsa da nasara da taimako wa'inda in ba dan haka ba ba dan cewa ana nufi ma'iyya hasa ba ko ma kulli nafsi ubangiji ai yana tare da duk wata rai da ilmihi wa tasarrufi sanin sa da tasarrufin wa akhiru أمسكوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأمسكوا في سبيل الله Kuci da dukiyoyinku yan taimaka wa addinin Allah, ta ake hikun Allah al-jihadi shi ne yaƙi wa gairi da wannan ai unzuru afsakum wa amwalakum fi da'atihi wa mirari ai ku ba da rawukanku ku ba da dukiyoyin a cikin biyayya ga Allah da neman abin da Allah zai yarda da zai yarda da ku sawawu ne da haka wa gauri da yaƙi da wani yaƙi duk ɗaya ne kamar sada zumunci da kula da raunana da almajirai da rikin bayan Allah ku kashe dukiya a kan irin wani wala tu ku bi aidikum ku je fa kawunan ku ai an fusikum ai kawunan wallahu za'ida asali wala tu ku aidikum wanda ake kudin ana nufin an kudin amma da bilaji abin da yasa ya bayyana da hannaye min min al-anfusi na maimakon a ce wala tuku bi an kusukum bi isba'an da juzul ahammi min al-nas dan fituwa ne da juzulin da ya fi muhimmanci a shi kansa dan adam da kawai sai a ce ora domin yana magana da fada ko abin da ya kaba da haka da ni ake ba da hannu ba kamar yadda wani ya faɗa ne a wata ayar wa ma a samu min mutum ya ji mai mutum ma sabi ma su biyu duk wani abin da ya same ku na daga musiba ko kuku da dawo saboda Allah na suke aikatawa Allah ce ka sabar alaikum ai am abin da kawunan ku ke aikata ku ku jefa kawunan ku zuwa halaka ai am su wal ba za za ba ta ji aidikum za'ida ce asali wala ku aidikum ila ta halaka zuwa halaka al halaki halaka din insaki an lafatin jihadi da fuskar daina ciyar da kuɗin ku don yin yaƙi. Autar ku ko ko barin yaƙi, autar ke ko barin yaƙi, sannan wuka wul a duwa a nan. Domin ku kuka ce ba za ku kashe kuɗin ku akan yaƙi ba, ko kuma ba za ku yaƙi ba. To abin da haka zai dawo shi da cewa zai ba a makiyan ku damar su yi ƙarfi a kan. Sai zama a waye gari makiyan ku sun fi ƙarfin ku. Wa asin, ku kyautata. ku kyautata wato ya ce ina ta alƙa'ila na laki ai ina asibani ina asibani ina asibani na laki sabuban da suke jawo halaka shi ne rike dukiya da rike rawuka daga ake aje a yaƙi don zai bata wa addinin Allah domin haka irin wannan shi ke jawo abokan gaba su ƙara ƙarfi musibu su yawaita a cikin addini da kasance ga ma'abuta addini kamar yadda yake abin gani a fili wanda ya ce da dukiyoyinsa ya ce da kansa wato ya ba da kansa don taimakawa addinin Allah wannan hakika ya ɗau kansa ya jefa kansa zuwa isa madawwamiya duniya da lahira irin wannan ne ake cewa rama ta tabbata gare su da gwazo ubangiji ko lafiyar mutum masu wannan su ne ta kama hanyar shirya wa asu ku tsaya ku kyautata min nafaka ta fuskar ciyarwa wa wai da da wannan da abin da za a yi a kyautata inna wala wa sallam ta yake faɗa ne inna la tabal ihsana ala kulli shay da abin da zaka yi ku kyautata ayi ifalul ihsan wa aina ta kyautatawa da fuskar ciyarwa a cikin taimakawa addinin Allah da wani wannan daga nau'o'in ibada. To, a asini, ila ta haluka wa asini, ina la hakika wani da yi kun nufi yana son ma kyautu ta aiki. Me ma'anar haka yi fibo yana ba su lada. To, wa asini hajjar.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أوتيتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الأجل مسجد الله فمن كان منكم مريضا أو به ألم برأته ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فليعم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن هذه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.
عسل الحج كحج والعمرة وتلك عمرة لله دين الله أتوهما تبال السلوك في قوتهما جواب وجل في يندع تفهم المتبادر من الآية abinda za a yi gaggawar fahimta daga wannan aya ya sharu da kawai shafi zai zama ya ce da da maganar imami shafi da ita ba kan cewa ita umra ita ma wajiba ce aina akan kowa kuwa a a rayuwa sau ɗaya kamar yadda hajji yake wajibi sau ɗaya amma imam malik Allah ya kare ta gare shi shi ya taɓa kan cewa umra sunna ce a kan tsawon rayuwa sau ɗaya ainihin akan duk musulmi kuwa akwai kira a nan waki na hajja wani umra a kusai da hajji kusai da umra lillahi dan Allah ita ma dai wannan kira'ar wadda take ta zuwa tana ƙara ƙarfafa masabar imanin shafi'i musamman in an dubi cewa asali a cikin umarni shine alwudu ba majalisi na kaunin asali shi al'amarin wudu ba amma wata imam malik da ya tafi akan cewa ita umra sunna ce ba fadilla ba cewa abin da ake nufi za sharatun otilla hukukun fara wanda shi ma imam malik ya ce in an fara umra ya zama wajiba a kara wanda ya fara umra da gangan ya bata imam malik sai ce dole sai yara salatun summa sawmun wa atikafu wa hajjun wa atimarun wa tawafu wa salatun wa atimarun wa atimarun tamamin bishuhu wa lahila وكاتب ما هذا لا أمر مطيل وكاتب ما سواها لا يخاف ثلاث سلة ثم صوم سنة أدوي وأشكاف للإشكاف وحج لحج واعتبار لأمرة والتواف لتواف لكعبة وصادقها أتمام نفق الشيء كوي دليل فوحد الأبوة ولا بقل واجبات تماما بالشهور دون من أنفال في أنكيك الشمس ولا إلى باسا راني أمرتبا أكون ون وقالوا هذا الأوزن wanda ya baka taba da wani hanzari ba mai izin sa shi dole sai ya rama sai ya sake bukatu ma su ha wanda yake wani abu wanda yake wani abu ba wannan bakon ba la ya hafu ba abin da zai ji tsoro kai ji tsoro ba za a ce sai ya rama ba dole ba ne dan an ce sai an karasa dole a ce haka din ya nuna shi a fara ma dole ne hasilin magana dai a nan cewa malamai sun gama akan cewa shi haji wajibi akan kowane musulmi inda an sami ikon zuwa a rayuwa sau ɗaya a je haji bayan wannan to wannan faru kifaya ne domin farilla ne akan musulmi duk shekara in wakacin haji ya yi a samu waɗanda za su je su yi haji da a ce dukkan musulmi duniya za su yi haji ba ya zama kenan kowane musulmi ya ba da rukunin haji da yake kansa haji wanda yake rukuni a kansa to amma ba daidai bane a ce lokacin aikin haji ya zo a ce wajen da ake aikin hajin ba kuma in aka yi haka duk musulmi na duniya sun yi sabo duk musulmi na duniya sun yi sabo aka samu irin wannan to a sun gamu malamai suna ma kan cewa ita ma umra an shar'anta ta amma inda aka samu saɓani shi ne mene ne hukuncin an samu saɓani a game da hukuncin ita umra Imami Shafi ya ce da cewa cewa ita umra wajiba ce. Imami Shafi ya zuba kan cewa ita ma umra wajiba ce. Kamar yadda haji yake wajibi. Ya ɗauki da aka ce wa hajji mun hajja a kan a suka bayarwa. Ai, a tuba ku ba da haji da umra ku ba da haji da umra to kada maliku a idan maliku shi ya tafi a kan cewa yin umra sunna ne ba wajibi ba ya ɗauki kyawar bisa hakikarsa shi kurma mai shafi ya ɗauki itimamun akan majalunsa to ku cika haji da umra lillah dan Allah fa'inu yusuf idan aka hana ku muni itum an ismani ma aka hana ku daga cika haji da umar ko umra kun yo haraba da haji amma a je a yi haji sai ya gagara kamar Allah ya yi ko abin da ya kaba da wani ko kuma kun yo haraba da umra sai an zo a yi umra a je a kara da umra ya gagara saboda Allah ya yi ko abin da ya kaba da wannan a munitu an ismani ma dai a duwan da kamar abokin gaba a matsayin tsara su abin da ya ji a kan ku duk ba da abin da ya sauwaka ta ya tsara abin da ya sauwaka nan kintar ala ke nan ya zo da ma'anar kafa ala shi ne abinda shi mai littafin ga wato sharu da lalacin suyuti yake nunawa da yake idan sara ma'anar ta ta yarda sai ku gaba da abinda ya sauwa kamin da alhaji daga hadaya alaikum shi ke wajen ba a kan wa wata akuya wato karancin abinda za a bayar a nan akuya to bala ta rikon rusa amma ba daidai ba ne ku ce za ku aske kawunan idan ka sani ana wuzarta ba hajjin wahalkun cewa duk sanda hadaya da aski suka haɗu falhadi muqaddamun alal halbi to dole sai an fara yin hadayar sannan ne za a yi aski bai zan jama'a ma'au ma rabin wada wafin idan jifa da tawafi ya haɗu tare da hadaya da aski ya zama wa'annan ana neman a yi ƙuddimar rami ba abin da yake akwai a cikin guda hudun sai a fara ji a fara jifa sannan bayan nan a soke hadaya sannan a ake kai sannan a shigo maka a dawaki a sashen malamai ya yi wato rabin waɗanda ya ce ran haɗu wato rabin sai na haru sai halku sai tsawa ran haɗu ran haɗu ran biyu ne ga yadda tsarin ake ga ake yi to a walatar ku kada ku ce za ku ake kanku ala ta hannaru a ta yi gwagwar hajjin majalla sai hadaya ta kai inda za a yanka sannan ne wato an yanka haifin yi zuzurbu inda yanka shi ke halatta wa muhammad islam shi ne inda aka tsare kusan kin da shafi'i wurin imani shafi'i ya gare Allah ta'ala aiwa malik haka ma abin yake a wajen imamu malik wato ne ta tabbata azza illa a ulima an gano da wannan a ilam ilam ilam ka sani annahu shudura bil hadi wa akwai sabani a game da hadaya aka ce ana umartar sa da ya bada hadaya shi ne abin da imami shafi yake kai cewa duk wanda ya harba da haji ko ya harba da umra amma sai zama aka tsare shi ba ba shi dama ya aikin hajjin ba ko ya a aikin umra ba to ana bukata sai ya ba da hadaya wannan shi ne masabar imami shafi idan bai sama hadayar ba sai kimanta hadayar da abinci ya fita wannan abincin idan bai samu abincin ba sai azumi gwagwadon mudillabi idan abincin nan da zai bayar ya kai mudillabi goma sai a ce to ya azumin kwana goma in ya kai mudillabi ishirin sai a ce ya azumin kwana ishirin in ya kai mudillabi talatin sai a ce ya azumin kwana talatin wasu kusa ce ba a umarce shi da sai ya ba da wata hadaya ba wannan ayar za a ɗauke ta ne uku wanda daman ya riga ya taho da hadaya na nafula ga misali wannan kauli da da aka faɗa shi ne abin da imamu malik yake kai akan wannan kaulin idan bai samu hadaya ba shi wanda aka tsare bai yi aikin haƙi ba da ya riga ya harba da shi ko bai aikin umra ba wanda ya riga ya harba da ita to ba komai a kansa sai dai ya aske kansa sai ya aske kansa ya yi ta hannu ne kenan farin bau fi za a yanka hadayar a wajen bini ya fita halin da niyyar fita daga abin haramar da aka yi daidai ta haji ce ko ta umra wai farraku alama sake ne a raba ga almajiran wajen wai hula kwaye aski wadda yi ya suru ta halin da haka ne ta halin ke samuwa kamar kanin kuma ne wanda a cikin ku Allah ya kaddara zo ya yi shi lafiya bayan ya harma da haji ko harma da umra a sai rashin lafiya ya kama shi a famakar minkum marira rabihi asan ko zamo yana da damuwa na rafi a kansa ka kummalin kamar kwakwata tana damunsa a kai wasu da'in ko ciwon kai fa halaka wanda wannan kwakwata da suke damunsa ko ciwon kan da ke damunsa ya dawo ya yi aski fil ihrami alhali ko yana cikin harama da haji ko umra fa fidatun alai abin da ke wajibi a kansa ya bada fidiya min siyami daga yin azumi talatata ayyami kwana uku aw sadaqatin ko kuma ya sadaqa ta talatati afi da wuce da sa'i uku min galib qutil baladi daga mafin jayin abincin mutanen garin ala sittati masakina ya raba wakilai shida ya zama kowane mutane ne mudin na bibi kenan mudin na bibi kenan au suke ko kuma ya yanka akuya au au au da litaye ta ba da zabi wa urika bihi man halaka da kairu ulmi wanda ya aske da hanzar dan wanda ne ne an ce sai ya bada wannan fidiyar to kuma aka rubutar da wanda ma ba wani dalili amma ya yi aski yana cikin harama da aji ko umra ba wai ciwon kan ne yake damun sa ba ba kwarkwata ba ba komai ba amma haka ko ya yi aski to shi ba sai a ce sai ya bada wannan fidiyar sai ya bada fidiyar dangane da aiki da mafhumi aulawi shine da annahu auladu kafara dan ya fitanta a ce ya fita kafara wa kaza man istamta bi ghairi halqi haka nan wanda ya ji daɗi da wani abu daban ba aske kai ba kaddiri kamar sa turare wallo ko sa tufafi mai kewayewa da gaba wa dole ko shafa mai mu uzurin augare ya yi yayi wannan ne dan wani dalili ko ba wani dalili sai za a mintum al'aduwa in ka amincewa abokin abokan gaba da an zahaba ya zamo abokan gaba sun tafi auren ne kun koko dama ko ne kuka yi cewa ko akwai alhali babu babu abokan gaban kullum ta mata wanda ya ji daɗi iskanta ya ji daɗi bil umrat da sababin ya gama aikin umra ya ta halluli daga gare ta ai sababi farajihi min ha ai da sababin gama wasa daga umrar da ya ji daɗi mahazura tilijirali da abin da aka hana kore ne ya amfani da shi kamar ya shafa turare ko ya sadu da iyali ko abin da ya kama da wani ilan haji haƙƙi zuwa lokacin da ya harama da haji da an ya kuna a harama biha fi ashuri ya zamo ita umar tasa ya yi wata ya yi harama da ita a watannin haji banda inda kamar mutum a irin wannan watan watan ramadan ya harama da umra sai ya zama kafin a ce watan nan ya mutu ya gama aikin umra gaba ɗaya ba wani abu da ya rage to yanzu a wannan shekarar sai ya yi haƙƙi ba a ce ya yi kamar turki ba a ce ya yi kamar turki ba sai wanda yake ya bari wani abu ko kaga ko da a ce halki ne ya gama umrar ya yi ya yi dawaki ya yi sa'ayi amma bai aski ba a aka ce watan sallah karama ya kama wannan kaga ya fito daga ayyuka ake zuwa watan hali ya fito daga ayyukan kura ake zuwa watan watan hali wannan shi ne aka ce sai ya ba da hadiya ta tabbaci yani ya ba da hadiya ta tabbaci hakkinka hakkin din musulmi a ce ya yi tafiya ta musamman ma'ana ya yi ta takakkiya don ya umra haka nan hakkinsa ya tafiya ta musamman ya yi ta takakkiya don ya hajji shi amma shi wannan ya yi tafiya ɗaya ne inda a tafiya ce ya yi umrar a tafiya ce ya haji a tafiya ce ya umrar a tafiya ce ya haji to shi ne aka ce sai ya ba da wani abu wanda zai tura shi ne wannan hadaya da aka faɗa to فوسط يسر من الحديث ما تيسر استفعل أنه مفسر يتي معنى تفعل abin da ya sauka daga hada a mai shi ke waje ba a kan ko sha shi ne akwai yanzu ruwa da zai yanka ba da irami bayan ya yi harama zai yanka ta a buhari wal afram yawman nahar ko ko bayan ya yi harama da haji bayan ya yi harama bihi da haji wal afram abin da ya fi wajen yanka wannan hadaya yawmun nahar ya yanka ta ranar layya ranar sallah babba yace wa alam ka sani anna dima alhaji cewa jininnika na haji talatatu iri uku ne fidiyatu akwai wanda ake bayarwa sunan sa fidiya wa hadi akwai wanda ake bayarwa sunan sa hadaya wa qad zakaru ma huna ya bata sune da a wannan aya wanda za akwai kuma wanda ake bayarwa dan sakayya wa qad zakaru fil ma'ida to wannan sai an ga suratul ma'ida shi ne za a faɗe shi fadda za a wuce ma ka tala minan na'ami ya kun biyi zawa allin minkum hadiyan baligan ka'abati aw kafaratu tsani masakina أو أدل ذلك ثيابا ليذوق وبال أمره آه وزنا زنا من تفي سورة المائدة to abin da ya kasance daga gudarta abin da yake damunsa ko ko abin da aka yi don a ji daɗin to abin da yake hawa a kan mai harama da hajji ko mai harama da umra a sannan shi fidiya ake kiransa abin da yake hajji rukuwa bisa tawaya da ta afka a cikin hajji ko umra da wani aiki wanda yake yana da zaɓin ya tare aikin ko ko ma ba da haka ba domin wannan hadaya ake kiransa abin da ya kasance saboda ya yi farauta aka ce ya bayar wannan sakamako ake kira man ka tada homin ku mutu abida fajar za a misli ma ka tada minan na an yi hakumu biyi zawa arzikin ku hadin balar ka abace au ka fasa min kina au an zalika siyama ne yanzu ko ba la amri to to wanda ya wannan to babban shafaka bin umarci ila alhaji ai ila alhaji ne ya kuna a haramun biya fi a shuri ya zamo ya harama da umra a watannin haji to wannan sai ba da abin da ya wakana daga hadaya shi ne akuya da zai yanka bayan ya yi harama abin da ya fi aka ce ya yanka ranar sallah kamar lamit wanda bai samu hadayar ba mai fakar da yi au fakar da samani saboda ba hadaya an nemi dabbar da za a yi hadayar ma an rasa ko ko a'a akwai ga dabbobin amma shi ba shi da kuɗi shi ba shi da kuɗi to kamar da wato kamar da mai sun tsaya misalatu da ayyari abin da yake wajibi a kansa ya azumin kwana uku shi ne fa alai siya misalatu da ayyari azumin kwana uku shi ke wajabta a kansa fil haji wanda zai yi yana cikin aikin haji aikin haji ne ne ana cikin harama da hajji sai shi wani na yin an yi wuri ma ya kawo tsari ne zulita me irin wannan ya zame masa dole ya harama kafin bakwai daga zulhijja a in ya zo sai ya azuki shida bakwai takwas ko bakwai takwas tara amma an fito ma ya zama ya yi ya fara azumin nasa tun daga shida ya azumci shida bakwai takwas tun da ranar arfa an ce wanda ya aikin haji an fi son kada a abince ta. Wal afraru abin da ya fi ma kaula sadiki ya ke harama da hajjin tun kafin rana ta shida daga girgin ta. Sai ka rana sau mai yau ne arafata, saboda su rana arfa makaruhi. Wala su sau ha ayyama tashiriki ala sai kaulai shafi. wannan kwana uku da aka ce ya ce na cikin aikin hajji ba daidai ba ne a ce ya azumce ta a kwanukan da ake yanyanan namu wato bayan an dawo daga arfa an zo an yi tawafi an koma mina kashe gari sha ɗaya ga watan zulhijja da kuma sha biyu da sha uku ba daidai ba ne a ce za a azumce su a matsayin wannan salatu a yarin sun hajji din. Duk zancen da ya fi inganci a wajen imam shafi amma ba a wajen maliku ba. sai da yake kamar lamar jin babu alaƙarfi wannan kusa je shi wannan kafara kusa je rantawa ne wa haka dam wannan jinan yana rubuta wa yana rubuta wanda ya tabbatu in da sharuka hudu sharadi na farko kada iyalansa su zama a masallaci ne alfarma wanda yake iyalinsa kamar matarsa tana mazauniyar makka wannan ko ya yi tamattu'i ba wani jini da ya hau kansa. Na biyu, ya zamo an ya yi ta'aduli daga umra a watannin haji. Da ake zai ta'aduli daga umra kamun kama a wani watannin haji, kamar la'asar. Ta rana ta ƙarshe daga ramana, a sannan da ya gama da aikin umrarsa. dare na yi a ce an ga wata na shawwa to wannan ba wata a dayar da hakan ba wani abu da zai na tsora ba tunda dai ya riga ya gama aikin kuran sarai kafin a ce an ga watan haji an ga kafin a ce wato an ga watan haji wanda watannin haji suna farawa ne daga shawwa shawwa gobe da zuhijja to sharadi na uku ya zama ya yi haji a wannan shekara sharadi na hudu kai ya koma garin su ko abin da yake kamar garin su amma da ake mutum Najeriya ne ya je ya umra a watannin haji kamar a watan shawwal ya umra sai kuma ya bar maka ya tafi kamar ingila sai kuma ya dawo dai a wannan shekarar yi haji wannan ba wani abu da ya wajen a kansa tunda daga makka daga saudiya a tafi ingila ai ya kusan ninka zuwa najeriya shi ya sa a ce ya yi tafiya ta aure ma a ce ya je gari ko kuma inda ya je din dai akalla ya zama ya kai nisan garin na wannan sai a ce hajjar da ake ba masu tabbatu ne ba su hau kansa ba وقال الشافعي Imam Shafi ya ce الله يرجع الى الميقات kai ya zama mai koma ba miƙaci ba, amma ya koma miƙaci ya sake harama da hajjin su wannan wannan hadara ba ta hau kansa ba. Ba za a ce sai ya bayar ba. To, wasu a da yake ala sai kula shafi wa ƙala ma ba ma da yake zuwa su bi da wasu sauriya. Ya halatta azunci kwanukan yanyanan nan ga wanda bai azunci kwana ukun ba da a wato kafin a ce an fita arba yace sai ya yi su a ayyamu tashriqi to wasa ba ya azumin kwana bakwai kuma idan za su idan ku dawo ila wada ne ku zuwa kasar ku makkata au gaira kasar da ku ita ce makka ko ko wani waje ne daban wakila ko suka ce da aka ce idan za su ma'anarsa idan faramtu min a'malin hajji in kun gama ayyukan hajji gaba daya ku fi sifatu al-ghaibi da sai a ce wasa atin izara da tunda can cewa aka kamar lam ya iya ji ba nan ma a ce a ce izara da to a tilka asharun kamila wannan azumin da guda uku can da wannan guda bakwai ai ya zama goma cikakku jumlatu jumlatu ta shi da lima kabla jumla ce wacce ta zo don ƙarfafa maganar da aka faɗa a baya na cewa a yi uku a yi bakwai sai aka kawo wani saboda saboda ta yi na iyaka bayan aka faɗa fasiya musalatu ta ayyamin filaji wasu ƙasar za mu za su ba faɗi duk ajin sun kami da ba sai wasu su ɗauka cewa ai a nan abin da yake akwai idan shi muhulmin wato idan shi wanda yake ya yi haramar ya yi azumin a ana cikin aikin haji to in ya kwana uku ma ya wadatar masa amma sai bayan ya gama aikin haji ne sai to in ya bakwai ya wadatar masa aka ce a ko kaɗan ba haka ake nufi ba ana nufin ne wancan uku ya bakwan nan kuma daga baya wawi takan zo a matsayin au a zance na larabci kamar yadda au ɗin takan zo da ma'anar wawi a zancen a larabci to shi yasa aka kawo wannan wannan ya zama guda goma ne cikakku a zalika al'ukumar masu wannan hukunci da aka ambata min hukumar haɗi da gwamnatin hadaya ausiyari ko azumi alamar sama ta abu ta duk wanda ya taɓa to yi liman daga kuna ruwa rawar masjidin yana kan fa wanda bai da mace a makka shi ne wanda iyalinsa ba su zamo mahalarta masallaci mai alfarma ba mazauna masallaci mai alfarma da an yi kuno ala ilmi marhamsai min alhamdu shi ne su zamo abin da yake tsakaninsu da harami bai haura zango biyu ba inda shafi'i gurin imam shafi'i fa in kana idan ya zamo tsakaninsu da harami bai kai wato guda biyu ba mun kai zango biyu ba fala gama alai wannan ba jini a kan wala siyama ba wani azumi da ake je ma ya yi wa in ta mata ko da ya saba fiye wa fi zikirin rani sha'arun mislatin istitan da aka ce da lallan kuna hannu a arin masjidin haram wannan akwai sanarwa gare mu da cewa lalle ne fa sai wanda ya riki nakan a matsayin mazauni shi ne aka ce in ya tamattu'i ba komai da ya hau kansa ولو أقام قبل أشهر الحج لأشيك زي زونا أبكى كافون وسنن حج ولم يستوطن أما باوي تعالى يا ميدا مكة مدورين سندين دين دين ما آه يا زونا نقول وتم كاتا قوة من يكما داكا da kaya ne ya kai yake kokarin ya kai asiyar amma dai ba wannan ne jawo har ya zauna a makka ba wai ya san ya mai da makka ita ce mazauninsa wata mata amma sai zama kuma ya tabbata ifa alaihi zalika shi ma wajibi ne ɗaya daga cikin ukun kuma a wajen hali inda shafi wannan kaulin shi ne ɗaya daga cikin sako biyu a wajen imami shafi wasani la suka ta biyu ba a ko kaɗan ba nan dai bane wal ahalu kilatu anan nan da aka ce ahalu kinaya ne daga shi kansa mutum wannan ga wanda iyalinsa a ana nufin wannan ga wanda shi kansa bai zamo mazaunin matsalaci mai alfarma ba wa wani kabilu kama ce yi ma zikira da sunnati alƙari an da wanda ya kira ni da wanda yake ya yi tabbatu'i a ce abin da aka ambata shi ma wanda ya kira ni wajibi ne ya ba da jini irin wanda shi ne tabbatu'i ya baya. waye ake cewa ya yi kirani ko man harama bil umrati wal hajji ma shine wanda ya hada ya harama da haji da umra gaba daya au yudiru al hajj alaiha qabla sawab ko ko a ya fara harama da umra to ana nan ana cikin dawafi ma sai ya ce kai shi wannan ma hajjin zai wannan ma hajjin zai to shi ayyukansa ake kira ya yi kirani ya yi kirani shi ma zai zama wajibi a kansa wato ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka faɗa a baya irin ko dai azumin kwana uku ana cikin ayyukan haji in ya so ya bakwai daga baya ko kuma idan bai samu wa'ancan guda biyun na farko ba ko kuma ya ba da hadaya wanda zai yanka ta bayan ya yi harama da haji wanda aka ce ya fi kyau ya yanka a ranar da ake layya a ranar layya to kwata kula ku ji tsoron Allah shi ma amara ku a cikin abin da Allah ya umarce ku kan dan adam Allah ya ce masa ya abu biki wanda shi ya haka ya nuna bai da hankali da da hankali ai ba abin da hankali yake tsorawa irin ai biyayya ga Allah ba abin da hankali yake dora mai shi a kai irin mai biyayya ga Allah domin ko ba mafita ga ɗan adam irin biyayya ga Allah wayan hakum an haka nan kuma ku ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce ka ku yi ku kiyaya kake ku kiyaya kake ku alam ku tabbatar anna Allah cewa mun yi tabaraka wa ta'ala shadidul iqab ne azaba ne azabar da take mai tsanani الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج حج وقته وقتله أشهر معلومات وتنين سننه وتنين سننه شوال شوال وذو الحجة ذو الحجة وأشهر ليالي من ذو الحجة يدل عليه قوما لك ذو الحجة أي فالجو في الآية أتلاك كاو سوى وتنين لك كاو جمعي يعني يقع سوى وتنين بيني لكاري لك كاو سوى آكما وتنين أخرى يتفقون لما فوق الواحد dan duba da cewa ai ya haura ta aure itibarin jami'ar tafsir ko kuma da istina da kora kara shi yasa aka ce ashurun ma'aluma ba ka ko sai ce shaharani shaharani ma'alumani wa ba'al salisi a wata ne sanannu da kuma wani bangare na wata na uku a wata a wata na uku to a wato wannan ke na mutu cewa shi da aka ce ashirin ana nufin goma kwanuka goma ko darare goma daga jiki wakila wasu ka ce wato can ma da ke ashirin ma'alumatu hazin ayat wannan aya muƙayyada muƙayyada muƙayyada cewa ce mai ayat ga ayat da ta gabata wuriyar mawaƙi kulimar sol hajji منها وابت ذيك تبقى وزواج ناني تكوت كان آية تسألونك عن الله الله سوى وسليك بعد وقلت علينا حج يسا وجه سبحانه وتعالى قائدا في الجمود وأن الآية سوى حج أن ينا بالزامن يتمني جزاء أي سيو أي حج الأكيد أما إذا عمره وقتلت شكرا قبائل matuƙar dai shi wanda zai horar bai riga ya cuɗanya da aikin hajji ba. Idan ko har ya fara aikin hajji, to kai ya ce fala ya sami, kai ya ce zai umra sai ya gama aikin hajji, sai ya gama aikin hajji. To, فأشهر معلومات فقيل كله فنقول لك شيء غباء وقت عيسى الجمع على حقيقته جمعي هنا لم تعجيبه الذي وسلمتم كأقدام وما أقول جمعي ليلة الله أفعلة أقول ثم أفعلة ثم أفعال ذنوب الله يلد أما لكيك فلا أنفيه وبذلك قال مالك ولا الإمام مالك يتسكت ولا أكون ولا الإمام مالك يتسكت والمعنى أبن أجي ريكي على ما قال مالك مستعب الإمام مالك فلا أن له تهنون في ذي الهجة بتمامه cewa shi wanda ya aikin haji ya iya bari sai zuwa ƙarshen zulhijja ma ya gama aikin hajjin nasa masana in an dawo daga haka wanda ake tawafin ifara to shi yana da dama ya ce kai tawafin ifara nan ba zai yi shi ba sai an dawo daga mina ko an dawo daga nan ma ya iya cewa sai sanya ya rage kwana ɗaya watan zulhijja ya yi domin ya tawafin ifara in yi haka ba wani jini da ya haukar an ba wani jini da ya hau kansa ke jini ba zai zama masa dole ba sai fa idan ya shiga harami annan mana ba wai ana nufin jigi cewa ya fara harama da shi ba bayan alfujirin ranar layya domin wannan imam malik ko wani sarari ba su faɗa ba yusuf ne daga wanda ake ganin su a matsayin malamai su ne wanda ake lissafawa da su ana cewa a tadda ya lissafa ya taddu yana lissafawa hasil magana a nan cewa shi haji yana da miƙaci biyu akwai inda sai daga nan ne za a yi harama da haji shi ne makani akwai kuma zamani inda wato in aka yi harama a sannan ne a sannan ne za a ce a yi harama da haji shi yasa shi haji ni katin sabi ne akwai ni kati bakani wanda ba daidai ba ne in haji za ka mata ka zo ka ce za ka wuce wannan wajen ni kati nan bakani sai kai harama da haji akwai kuma lokacin da yake na aikin haji lokacin da yake an ware don aikin haji al-makani shi makani shi ne abin da sashe malamai ya nuni gare shi da ya ce irkul iraki ya lamlabu yamanu ya fata lamlabu yamani wa izinu la yafati hurumul madani wa shamidu fasilin mararta biha wa da ahli nasin arbu fasabili irkul iraki mutanen iraq da mutanen iraq su duk inda za su yi harama da haji ko umra shi ne ko da ake kira za ku irkin a mutumin da yake da yaman shi kuma in zai harama da da hajji ko umra sai daga gu da ake kira ya lamlam yuhurim yuhurimul madani wanda yake mazaunin madina shi in zai harama sai zo zulhulefa in zai harama da hajji sai zo zulhulefa dama a kan hanyar su sai ta zuwa maka a shan kuwa mutanen shan to gurin da za su yi harama shi ne wato jufa in maranta biya in ka wuce ta ita yanzu aka ce jufar ruwa kamar ya sha kanta inda yake dafta wajen shi ne a wato ramiga to aka ce a iya yin wato wato harama daga ramiga shi ne yadda mai kusa yake faɗa wa fi ramiga tana da to akwai karar duniya da ne a cikin ayi har ma daga lafiya ko kuma ayi ba ma mafi yawan malamai musamman na daga baya su ce a ba sai a har ma daga lafiya ba inda dai asalin lafiya kamar ƙasa ce ta ita jiho a kalmar manazin shi ne gurin harama da haji ko umra ga mutanen najdu mutanen najdu in za su harama da haji ko umra to su je karnin manazin ka sa ka gane wannan. Wakacin haraba da haƙƙi na zamani, a wato da fara haraba da shi, shi ne watan shawwal da zulƙa'ada da darare goma na daga zulhijja. Ta halili minu, amma don a ƙarasa ta halluli daga aikin hajji to wannan ana iya cewa ragowar zulhijja duk haram duk lokaci ne na tahalluli duk ragowar zulhijja lokaci ne na a ƙara su tahalluli to shi haji watanni ne sanannu kamar magana fi yin alhajja wanda yake ya ɗora wa kansa yin hajji a wa'annan kwanukan wa'annan watanni bil ihrami bihi shine ya harama da hajji fala rafasa ba shi ba magana da ta shafi mata kamar kwakwata ko kuma saduwa da mata wala kusuka ba daidai bane a aikata abin da yake zunubi wala jidal ba daidai bane a sa jayayya kisama hukuma a cikin haji wanda shi ya raba da haji to ya bar wa'anda ya zamo Allah ya fuskanta ba shi ba magana da ta shafi mata ba shi ba magana kwakwata ba shi ba magana da take kangarewa ne ko aiki da yake kangarewa ne haka nan ba shi ba jayayya ya duba Allah subhanahu wa ta'ala ya fadu wa'annan bil haji ana cikin aikin haji ma dama ai wa'annan ana cikin aikin haji a wafi qira'atin a wata qira'a wanda ita ma sarfiya ce bi fatil awwalaini da fata guda biyu fala rafasa wala kutuba wala jidalu bil haji wal murad fi thalathati annahi la din da tazo a filan nan guda uku manufa da ita shine a hannu a han ko da yake habariya sai amma sai ya zamo ta koma han wa ba ta alo min halin duk abin da kuma aikata na alheri ka sadakatin kamar sadaka nu ya alamu la Allah yana sadar fa yujazikum bi ka zai muku sakayya bihi da irin abin da kuka aikata wannan zana wannan aya da za a karanta ko ko wannan bangaren na aya da za a karanta nan gaba ta sauka ne fi ahlul yaman a game da mutanen yaman wa kanu yawon jura bilazari sun kasance sun fito hajji ba tare da sun yi tari jin guzuri ba wanda aka ce wannan ba daidai ba ne bai ko nuna kada ala na zama wahala a kan mutane aka ce wata zama wadu lalle ku tsaya ku yi tanadi ku yi tanadi ma ya muku nufi farko abinda zai ishe ku har ku je ku dawo abinda zai ishe ku ku je ku dawo فإن هذا الزاد حقيقة مفي في سوق ذري التقوى قرآن ما تقع به سؤال الناس أما شيء أنا يتي آه أبدا da نبي التقوى أبدا أكي كيايا فوق متاني لسبب وغيره ko ake kiyayen a tsaya wato abinda zai kare daga a ce an nema daga wani wanda shi ake kira guziri wanda shi ake nemi cewa wanda zai je hajji to ya irin wannan ya rike abin da ba sai ya ranga sa rai wani ba za a ce ya bashi ba a'a ya rike abin da shi ma ya aife shi ke siya ya ce wannan shi ne fiyayyen guzuri a fiyayyen guzuri shi ne abin da za a tare kai daga roƙon mutane a wannan fassara kenan amma dai fassarar aka ce a taɓawa tsoron Allah shi ne fiyayyen guzuri domin wanda ya guzurin tsoron Allah ta yadda Allah yake faɗa a kowane hali ma sai Allah ya fitar da shi ومن يتق الله يجعل له مخرجا to wata zawon bi guzurin to a wata kuni ku ji tsoro na ya ƙoli lalba ku ji tsoron Allah ya ba abota hankula babban abin nema daga ɗan adam a ce hankalinsa ya tsora shi ta ji tsoron Allah wanda duk hankalinsa bai tsora shi a kan ya ji tsoron Allah ba to wani a hakika hankalin nasa ba hankali ne. Yanzu wannan hankalin nasa ya zama ba hankali ba. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آه ليس عليكم جناح ba wani laifi a kanku, fi an tabtagu a cikin ku tsaya ku nema, ta ɗirgo ku nemi farla, arziki ne da ku daga wajen Ubangiji. Bitti jati a yi tilhaji, ta fuskar yin kasuwanci a kuna cikin aikin haji. Mutum ga shi yana aikin haji ga shi kuma ya haɗa da wani kasuwanci. Nazarin, wannan aya ta sauka ne rantar, da rantar duka rafin zalika ga cewa ba sa son haka su suna ganin cewa a ce ana aikin hajji ko mutum ya hada da wani kasuwanci anya wannan hajjin mako dan Allah ake dan Allah ake yi to falaka ta bitti jarfi tilahi ai ba laifi ai kasuwanci ana cikin aikin hajji إذا كان لا تذر عن أفعالي إذا لي إذا موكاب وأنت ذنب لا تذر كيف تحنك لي دقى أيك الهدم أنا سألت أغاني أكاني معلمة yalla cinikin da aka yi ana cikin aikin hajji to wannan cinikin ya rage ladan hajjin ko ko a'a bai rage ba wasu daga malamai suka ce hanyoyi idan cinikin ya zama shi ne mafi girman abin da ya dosa shi ne ma'isattaninsa to shi kenan ya haji a wannan halin to za a ce dai haji na farilla ya sare daga gare shi amma kuma ladansa bai zamo ba kamar wanda ba shi da wata manufa illal hajji sai ko hajji idan lamarin guda biyu zama sun daidaita to ya zama kenan ba wanda za a zarga ba ne ba wanda za a yaba ba amma idan kasuwancin ta zamo za ka rage aiki a wato ta ba ya rage a ce ga hajji daman ma asalin tafiyar ta su dan hajji ne amma dai sai ya ce to bara ya dan kara wani abu na kasuwanci amma ba wata kasuwanci yake ba yana in hankalinsa gaba ɗaya ya koma ga aikin hajji. To wanda yake da wannan shi ne wanda ya tare da alheri duniya da lahira. To fa bai za a ta da bufalar nuna da bittilatin hajji. Nazara wannan aya ta so kan yin radda don yin radda da karatun zalik. Da kin su ga haka, da kin su haka. Fai za a farko kuka tau da fatin kuka irin zomin alafatin daga arfa بعد الخروج بها آية كنت عائشة فاذكروا الله تقداف أم الله بعد المبيت بمزدلفة bayan kun fana a muzdalifa ku dinga ambatan Allah da tarbiyya da tarbiyya wa tare da fadin la ilaha illallah wa du'a da fadin addu'a wannan da yake tarbiyya ce haza jari alama sab shafi wannan gudana ne ta masabar imam shafi wa amma inna malik amma da imam malik radiyallahu ta'ala anhu zai daina tarbiyya tun daga san da ya je arfa wal asr ya tun daga san da ya sallaci azhar da al'asr a arfa wato wanda ake yi da shugaba wanda ake yi da shugaban tafiya to idan kuka wato idan kuka dawo daga arfa to ku tsaya ku ambaci Allah inda al-mash'arul haram wurin dutsen da ake kira mash'arul haram huwa jabal shi matsarar haram wani dutse ne sai ahiri karar a'a muzdalifa a ƙarshen muzdalifa yuqalu lahu qudum da ake masa kirari ko ake ambatansa a da ake ambatansa qudum an asalin kalmar qudum wato abin da yake fitowa a cikin ruwa mai launi launi wafil hadisi ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama وقف به يزع مشعر الحرام يذكر الله ينا أمة الله ويدعو ينا تأدوى حتى أسفل جدا حتى تقري يفيف يقولي أما جيرانا فترغا تافتوبة رواه مسلم مسلم ne ya ruwaito wannan yadda yake ba da rukufi biya bayan an tsaya a arfa idan ka sani an da rukuna inda malik cewa tsayuwar da take rukuni a wajen imam malik shi ne zamo ya daci wani ɓangare na dare ya tsaya bayan haɗuwa rana kafin alfijir ko da gwargwadon kifta ido ne da niyyar haji a arfa to wannan sai a ce wajen shi imam malik ya yi tsayuwa tsayuwa da take hukumi amma tsayuwa da rana wajibi ne a wajen imam malik ba hukumi ba ana ɗora shi da ba da jini wanda bai tsayuwa da rana ba to sai ya bada jini barkace ya yi tsayuwa dare to hajjinsa ya yi amma dai ana bukatar ya bada ya tura wannan tsayuwar ta rana da bai bari ba dan dai bari dai bari wanda bai je arfa ba sai rana ta fadi amma ya tsaya a arfar bayan faduwar rana to yanzu wannan a wajen malam zai ce hajjinsa ya yi amma dai ana bukata ya tura da bada daya saboda sai wata ne da da yi ba da rana. To, wajen imami shafi kuwa kowanne a ciki ya wadatar. Wajen imami shafi in ya za da rana shi kenan, in ya za da daddare ma shi kenan, ba sai ya haɗa tsayuwar biyu ba. wanda ya riski bangare ɗaya daga dare da bangare ɗaya daga rana to wani hajjinsa ya cika daga muwar baki ɗayan malamai amma abin da ya fi wajen tsayuwa arfa wanda zai tsaya arfa ya tsaya gurin manyan duwar wasu nan munaka a nan domin a danne manzon Allah ya tsaya ko da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ka kawo al'umma inda yake wa kafu hauna wa arafu kullu hawa ni na tsaya a nan amma arfa gaba ɗaya da gurin tsayuwa ne na tsaya a nan amma arfa gaba ɗaya gurin tsayuwa ne to a waskuru ku ambata Allah kama hada ku domin ya shirya da ku lima tsarin arziki da alamomi na addini wa matashi hajji da ibadun hajji والكافر للتعليم كافر ده كما هداه للتعليم دومين يا كده wani gwamnan ko da yake ko dinnan in din muhaffafa ce da innahu hakika ko kun zamo mai daga wani kuna cikin wanda ke batto yin karni kafin a ce Allah ya shirye da ku to dan da aka ce bayan su kana a muzdalifa aka ce wajen ma'una ya hal magariba wal isha suna tara magarba da isha a muzdalifa don a tarihi wanda wannan jami'i na jinkirtawa ne ana jinkirta magarba ba a yanta a wakacin da sai an karasa muzdalifa sannan wakacin isha ya yi sannan sai a yi magarba a yi isha wa yi kasirunan isha suna sallar isha raka a biyu illa ahala sai fa mutanen muzdalifa mutanen muzdalifa su wannan ba sa yi kasaurin isha ba sai su yi ta raka a gudu ci gaba da zama a musalifa har zuwa sallar asuba sallaci asuba sannan zo mash'arul haram zai a wajen har zuwa gari ya faifaye har zuwa gari ya faifaye to kuma a firu ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا sannan ku kau ya kurai ya ku kurai shawa min haisu a faran na ta inda duk sauran mutane ma suke tahowa a ai min arfata ku to daga arfa ya an take ku biha ku sa arfa ma tare da sauran mutane wanda suka zo aikin haji wa kano yake ko da bil muzdalifa da ta ku kurai shawa in sun tashi tsayuwa arfa ba sa zuwa arfa sai su tsaya a nan ba a muzdalifa a nan tara ko an an lukufi ma'a sai ai sun sun karfin a ce sun tsaya tare da sauran mutane a sun su da suke ma'abuta harami yaushe za su ga cikin wannan ya mata mutane ai ga waje na mutumma tumma din da aka ce tumma a tero da tartibi su suke da jerin kawa ne a wajen ambato ba wai na a ce yadda asalin tumma take zuwa ba ne don tartibi tare da tarahi a'a nan ba don haka ta zo ba wasu ta gafirullah nemi gafarar Allah min zunubikum daga laifukan ku inna la hakika Allah subhanahu wa ta'ala ghafur ne yawan gafara ne lil mu'minin wa takke mu'minai rahimu ne jin kai ne bihim ai kullu minhu maghfirata zunubikum ku nemi gafarar laifukan ku daga wajen Allah da tilkan mawari a wuraren nan da aka ambata a mutahar ko da suke a mutsarkakewa fa inna ha domin wa'annan wuraren da ake faɗa mahabbatu ta jandar rahamati wuri ne na saukar tajalli na rahama ta Allah wa ijabati da'awa waje ne na amsa addu'a Allah hore mana zuwa wajen Allah hore musulmi zuwa wajen abin da shi yake hana musulmi zuwa wajen Allah ya mana magani Allah ya mana magani mana magani Allah kare mu daga duk wata annoba Allah ya kare mu daga duk wata annoba
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبحانه العجيرة هذه إلى سؤالك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
Amin.
Right here.